ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال الشيخ الحسين بن مسعود أليس كذلك قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال هذا حديث متفق على صحته أخرجه من أوجه عن أبي هريرة وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ابن عوف ويقال اسمه كنيته ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وقوله حتى يقولوا لا إله إلا الله fadarsa da ya ce har sai sun faɗi la ilaha illallahu a rana bihi abadatal ausani waɗanda ake nufi da su ce la ilaha illallahu masu bautan gunki su ne in suka ce la ilaha illallah ya wadatar amma ba yahudi da ba nasarar sai sun ce muhammadun rasulullah abadatul ausani duna ahalil kitabi li'annahum yaquluna saboda su suna faɗar la ilaha illallah ثم لا يرفع عنهم السيف حتى يقروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو يؤتوا الجزية an fahimta umirtu an uqatila an-nasa ta shahadu la ilaha illa mana masu bautan gunki kenan in suka faɗi la ilaha illa Allah sun fita cikin shirka kenan amma yahudu da nasara da wayansu su sai sun ce la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ko su faɗi haka sun tsira kenan ko kuwa a'a a dora musu jizya وقوله وحسابهم على الله معناه فيما يستسرون به دون ما يخلون به من من الأحكام abinda suke koyewa da abinda suke tauke tawayewa na hukunce hukunce wannan yana koye ne ba wanda ya sani alwajiba alwajibata alaihim fi zahir فإنهم إذا أخلوا بشيء مما يلزمهم في الظاهر يطالبون بموجبه إن سكا كيتا وانا حدي سأتي سدول سكاسي كما قال الصديق كما يدى أبو بكر الصديق يأكي مانع الزكاة سنة مسلمين سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله سكا تي بزا سبحانه زكاة يتي زي يكي سيدنا عمر يتي duk wanda ya bambanta tsakanin zakka da laukati da annaban farraka bayanan me zakatu wa eh qatala as-siddiq radiyallahu anhu al-qauma ala man'i az-zaka yadullu alayhi annahu sarraha bi ba'dihi fi hadith ibn umar qala ash-shaykh al-husayn ibn mas'ud radiyallahu rahimahullah qala akhbarana abdul wahid ibn ahmad al-malihi قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو روح حرمي ابن أمارة قال حدثنا شوبة عن واقد ابن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي umirtu an uqatilan nasa an umurce ni na yaki mutane hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai sun faɗi kalma guda biyun duka baki ɗaya kenan ku wa yuqimu sala wa yu'tu zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islami وحسابهم على الله wannan hadisin shi ya kawo la ilaha illallah muhammadur rasulullah iqamis salah wa ita'iz zakat alaysa kadhalik qala hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslim an abi ghassan al-misma'i an abd al-malik ibn sabbah an shu'bah an waqid ibn muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umara قال الشيخ الحسين بن مسعود لم يذكر في حديث أبي هريرة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة yace hadisin abi huraira ba a kawo zancen ba sallah da zakka ba me yasa wa zakara fi hadis ibn umara a cikin hadisin abdullahi dan umar sai aka kawo la ilaha illallah sannan kuma yuqimu salata wa yutu zakata wa fi hadis anas qala al khattabi abu sulaiman al khattabi rahimahullah yace inna ma ikhtalafat al alfadhu li ikhtilaf al awqat ya ce abin da ya sa aka samu bambanci cikin lafizan saboda lokutan zai sha bamban lokacin da aka ce hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah lokacin ba wajabta zakka ba ke naku fa inna fara'idar dini kanat tushra'u shay'an ba'da shay'in fal hadithul awwal kana qabla wujubi hadhihi al fara'id hadithun farko lokacin ba wajabta wa'annan farillai ba والحديثان الآخران بعد وجوبهما وشي ساسي تندا أن وجبتا يزودوا لأسكا سؤالتكي كينا قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله يعني لا يلزم الكف عنهم إلا بعد التزامها هل فهمت؟ وفي الحديث دليل على أن توبة الزنديق مقبولة wai hadisin yana tabbatar mana da cewa zindiki in ya tuba za a karbi tubansa ko da yake malikiya su imam malik ya ce a'a wa sariratuhu ila Allah mawkulatun abinda ke boye a cikin zuciyarsa kuma sai a bar ma Allah madawakin sarki ko wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilmi yace maganar da yawa cikin malamai kenan wa inda malikin wa ahmad la tuqbalu tawbatul kafiri almustasir almustasir bi kufrihi kafirin da yake boye kafircin shi ba za a karbi tubansa ba saboda yana boye kafircin ba a sani ba boyewa ya zo ya ci ya tuba an fahimta eh qala ash-shaykh al-imam al-husayn ibn mas'ud rahimahullah قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال وقال لي نعيم قال ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله زامو أيكي ظاهري حساب سبحانه الله مدوكين سركي هذا حديث صحيح حميد الطويل هو حميد بن أبي حميد البصري أبو عبيدة أو أبو عبيد ويقال هو حميد بن عبد الرحمن ويقال حميد بن بيروي ويقال ابن ابن تير ويقال ابن زازوي زازو زازو زازويا ويقال ابن داور ويقال مات سنة ثلاث وأربعين ومئة وقد أتت عليه خمس وسبعون سنة وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أهوالهم دون باطنها معاملة معاملة متاني da za a yi abin da yake zahiri ka gani da shi za ka yi aiki abin da yake boye na umirna mana mu umirna an nahkuma bil zahiri wallahu huwa allazi wallahu yatawalla sarair wa anna man azhara shi'ar ad-din ujri alayhi hukmuhu duk wanda ya bayyana alaman addini sai a yi mishi aikin musulmi ne walam yukshaf an batin amri ba sai an binciki me ke boye ba walau wujida maqtulun fi ma bayna qatla gulfin uzila anhum fil madfad wai da za a samu mutane sun mutu aka zo aka gansu aka bincike su ya ga duk ba su da kaciya sai aka samu mutum ɗaya yana da kaciya sai a bashi hukuncin me musulmi sai a bashi hukuncin musulmi sai a cire shi a binne shi waje daban ولو جد لقيتم في بلد المسلمين حكم حكم باسلامه da aka samu sinte da da aka since shi a kasan musulmai sai a ce musulmi ne ba wanda ya san inda ya fito ba wanda san iyayen shi amma kasan musulmi aka same shi sai ya mishi hukuncin musulunci zahirin al'amarin shi kenan babu alamatin nifaqi a'adana Allah minan nifaq babin da yazo na alamomin da ke nuna cewa mutum munafiki ne nifaqa kenan ko qala Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala fi qulubihim marad ay shakkun wa nifaq akwai shakka da nifaqa a cikin zukatansu wa qala Allah jalla wa ala في في منافقي الكفار وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس إن سكت هاي صلى الله عليه وسلم يا سنة إمام سنة رياء وقال الله سبحانه وتعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون بس تيروا بس بايروا سي على تيلس وقال الله مذبذبين بين ذلك أي مترددين سنة التردد لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار والمذبذب المضطرب الذي لا يبقى على حالة مستقيمة مفهوم؟ أنا تفيا ما لا ينا بعد ينا تشك الكورنسا وسمي المنافق منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه aka ce ma munafiki munafiki ne saboda yana ɓoye kafircinsa fashubbiha billazi yadkhulu an-nafaq shi aka kamanta shi da wanda ke shiga rami wa huwa sarahu fayastatiru bihi wa qila sumiya bihi min nafiqa al-yarbu'u fa inna al-yarbu'a lahu hujur lahu hujurun yuqalu lahu an-nafiqa wannan dabban tana da rami da ake ce munafiqa al-yarbu' وآخر يقال له القاسئات رامي نبيو أكوي أكوي رامي ميسونا وند أكيتي نافقة وند أكيتي القاسئة فإذا طلب من القاسئة قصاء فخرج من النافقة إن أكدوا أكنا ميشنا سي شيكا رقود يفتكشن أن نموس شي شيكا رقود يداونا كذا المنافق هكا هكا شأن المنافق يكي يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه ينا في تاج مسلم إيماني بعد هنيا ديش قبا قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل ابن جعفر الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الديسفوني قال قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني قال حدثنا أبو سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي آية المنافق ثلاث ألام من ألام منافقي غدا أكني إذا حدث كذب in zai magana sai ya karya in zai magana sai ya karya in yayi magana sai ya karya alama ce ta nifaka wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari sai ya saba wa idza tumina khana in aka bashi amana sai ya ci amana wayannan alamomi guda uku aka ce an samu mishi mishi ya zama munafiki kenan ina mana idza haddasa kazaba eh ya yi ƙarya ke ba wai za wa ada akhlafa in yi alkawari kuma zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza sai mai to wa'i za a tumina hana aka ba shi amana dukiyar da ke karkashin ofishinsa sai mai ashe mai shi ya zama munafiki ke هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي الربيع وأخرجه مسلم عن يحيى بن أيوب كلاهما عن إسماعيل بن جعفر قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي ابن علي بن محمد بن بو بويه الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجرائي وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عيسى ابن محمد بن المثنى الماليني قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا إبراهيم ابن الحجاج السامي وعبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي ثلاث من كن فيه فهو منافق abubuwa guda uku duk wanda aka same shi yana tare da su fahuwa munafiqun me shi munafiki ne zada ibrahimu ibrahimu ya kare cikin ruwayansa wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun qala jami'an man idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن عبد الأعلى ابن حماد وسعيد بن المسيب هو سعيد وسعيد بن المسيب هو سعيد بن حزم القرشي المخزومي كنيته أبو محمد من تابع المدينة وفقهائها أدرك من خلافة عمر ثمان سنين مات سنة ثلاث وتسعين سيد من المسيب شيني سيد التابعين an san shi ko an san labarin shi an san tarihin shi an san koman shi ko babban malami ne eh قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قبيسة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي أربع من كن فيه كان منافقا منافقا خالصا abubuwa guda uku in aka same su cikin mutum manzo Allah ce kana munafikan khalisan tataccen munafiki kenan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha wanda aka samu wa'yansu ciki ba duka ba wa'yansu yana da nifaka gwargwadon abin da ke tare da shi na sifofin munafikai har sai ya daina iza atumina khana in aka ba shi amana sai ya ci amana wa iza haddasa kazaba wa iza ahada gadara wa iza khasama fajara waɗannan duk wanda aka same shi cikin mutu ya zama tataccen munafiki haka manzo Allah ya faɗa هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن وكيع عن سليمان وقال وإذا وعد أخلف إني الكوري شيء صاب الكوري ولم يقل وإذا أتمن خان ومسروق هو ابن العجدة وهو مسروق بن عبد الرحمن الحمداني الكوفي أبو عائشة مات سنة ثلاثين وستين ويقال سنة ثنتين وكان أبوه الأجدأ شاعراً wa'annan sifofi fada ki fada manzon Allah in ya fada abu ya tabbatar da abu kada ka yi wasa fa kada ka ji shakkunsu kamar a'a ba abu ya tabbata kenan tunda manzon Allah ya tabbata sai dai ka yi kokari ka kare kanka kada ka yadda ka shiga cikin wa'annan abubuwa to wa'annan sifofi da manzon Allah yake fada kuma suna faruwa ne tun daga kololuwa har zuwa kai da matarka a cikin gidan tun daga kololuwa sifofin da aka fada din sifofi guda nawa ne in yayi mai in yi magana ya mai ya yi karya in kai musu alkawari zai muku kaza zai muku kaza ka kasa yi kasan ba za ka yi ya baka yi ka zama munafiki kenan an fahimta na biyu sifa ta biyu in yi alkawari eh in yi alkawari shi saba alkawari in yi alkawari shi saba in yi alkawari sai saba ya samu sifofi biyu na munafikai sai na uku in yi alkawari sai ya yaudara ko ko in aka bashi amana sai ya ci amana wace irin amana kenan eh duk ofishin da aka danka a hannunka dukiyar da ta zo karkashin ofishin ba taka bace ba duk inda aka baka aka ce kai ne shugaba ko kai ne gwamna ko kai ne menene ne dukiyar da ta shigo a kasar a statin ko a jiha din ko ofishin ba mallakar ka bace ba a shar'ance har a dokar Najeriya ma ba mallakar ka bace ko mallakar sa kana da abin da kake da ikon ka taba a ciki kowa ya sani to amma dukiyar da ta zo ta al'umma ce baki daya dukiyar da aka sako aka sallamo a state ka saka saboda ka samu musu asibiti ka samu musu makaranta ka samu musu tsaro ka samu musu ruwan sha ka samu musu duk baki ɗaya abubuwa ne da ake sauku kuɗin dan a yi su sai kai ka ɗebe ka je ka ɓoye ma kanka kai da iyalanka ka bar su suna cikin wahala don Allah kai kana da hankali kenan sai Allah ya kyale ka eh Allah da ya halicci Najeriya shi ce shikenan ba ruwan shi kuma da ita kowa ya abin da ya ga dama ko yana lissa yana sane da duk abin da ke gudana Allah yana sanar da duk abin da ke gudana ko sai sai manya-manya al'amurra yana sanar da komai baki daya duk abin da ka taba ba haƙƙinka ba ne wallahi kana halaka kanka ne ce sa kai da samun kwanciyar hankali kuma har abada za ka tara kuɗin yadda kake so amma ka tara kanka masifu kai da kwanciyar hankali har abada ba za ka taba samun kwanciyar hankali shi sa har abada kuma kuɗin ba za su ishe ka ba duk duniyar dukiyar ka tara dukiyar kasan duka kwashe kana bukata kuma har gobe waɗannan da kaɗe ba ka je ka binne su ko ka je ka ɓoye kuma ba naka ba ne su kana jiran ka mutu ne magana su raba eh ya yake ba haku ne tun da kana ba tsoron ka taba su ne sun zama maka abin tsoro kana neman sabu kullum ya zo in ba haka ba dukiyar kasa na hannunka kaɗe ba kaɗe ba kaɗe ba yaɗe ba ko nesa ne ba cikin yaɗe ba yaɗe ba ya wayansu kasashe ne ba cikin najeriya ba ne ku yaɗe ba sun ɗe ba sun ɗe ba kuma duk matsala ta zo kuma bar a kara musu haraji don a sami mai kuɗi duk abin da aka samu bar a sayar duk wata kaza kaza bar a sayar duk kaza sai ai wannan kuma duk an gama da kuma za a je a ciwo bashi ba haka ba ne ba kai dubai kake rayuwa ne ko cikin najeriya sai an gaba da wannan wahalhalu duk duk abu na tsanani shi an sa shi an nemo wanda ya kware cikin lissafi masanin tattalin arziki ya nuna duk yadda za a takura ma mutane a tatse su a karbi kudinsu sa'an duk arzikin da ke kasa za a bar mutanen da za su zo shekaru hamsin bayan su mura'a za a kame duk a sayar ba haka bane ba sai ai wannan duk an gama to sa'an nan kuma za a je a ciyo bashi in aka ce za a zo a ciyo za a je a ciyo bashi kai ba da kai ake ba kai wahalar da kake ciki a sheka ƴaƴan da zaka haifa fa su ne za su su ne ake dora za a dora ma wannan wahala fa za a je a ciyo bashi me za a ce bashi ai za a ce bashi ne don a gyara ilimi don a gyara tattalin arziki don a gyara menene da menene a ciyo bashin a kashe kudin ba abin da ya gyaru ko bai na nan yadda yake sai dai ma abin da ya karu ta wace irin rayuwa kenan ake yi wace irin rayuwa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya aiko maka yafi maka yafi kowa a wajenka ya ce duk wanda ya jibinci al'amarin al'ummarsa manzo Allah yana kishin al'ummarsa yana damuwa da abin da ya dame su ya ce duk wanda ya jibinci wani al'amari cikin al'amarin al'ummata ya tsananta musu Allah ka tsananta mishi da abin da kake yi da addu'a manzo Allah wanne ne yafi ma tabbas addu'a manzo Allah yasa in ka tsananta Allah zai tsananta maka in ka takura Allah zai takura maka in ka sassauta musu kuma sai kai ma Allah ya sassauta maka to me kai ka neman tara duniya waye ce ma sai ka kai shekara kaza ka samu mulki waye ce man ka samu mulki shi bukatar ka ta biya waye ce ma mulki da kudi za su saka samu kwanciyar hankali kwanciyar hankali akwai inda yake inda kwanciyar hankali yake yana nan manzon Allah ya shirya ma duk abin da za ka yi ka samu alkur'an Allah ya ce maɗauki saki allazina amanu allazina amanu waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah da manzonsa suka shaida ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suka yi imani da Allah da rububiyya da uluhiyya da asma wa sifat da mala'iku da annabawa da littattafai da ranar lahira da kadara sun yi imani kenan to shine sai Allah ce wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah zukatansu na samun nutsuwa da kwanciyar hankali da ambaton Allah da tuna Allah bi zikrillah ina mana bi zikirin layi eh ambaton Allah tuna Allah to menene ambaton Allah da tuna Allah guda uku ne kullum muna faɗa kuna mantawa guda uku ne tuna Allah da ambaton Allah abu guda uku ne sai ka hada su duka duk azkarun da manzo Allah ya kawo daga alkur'ani har hadis duk addu'o'i da komai da komai da manzo Allah ya kawo in ka dauki dukka kana yi ka dauki ɗaya bisa uku kana yi sauran biyu bisa uku da a ce su kadai ne suke wadatarwa da shi kenan manzo Allah ce zauna masallacin shi Madina ina sayyidina Aliyu ina na Fatima ku zo ku zo mu yi tayi ba haka bane ba amma duk da haka aka ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samiun alim ka tuna lokacin da kai sammako kamar iyalanka ka je kana cewa wani tsaya nan za a je yaki a ashe waɗannan duk da ake ba su kadai bane ba duk zikarun da ka samu daga manzo Allah kana yi ka samu ɗaya cikin zikirullah na biyu ka tattara ƴan uwanka kana karantar da su addini daga ƙauyenku ne daga unguwanku ne daga garinku ne Allah na son kaza Allah baya son kaza annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza shi ma yana cikin tuna Allah ko manta da Allah na biyu kenan na uku duk sa'an da ka ta san mai yin abin da ranka ke so ka tuna Allah baya so sai ka daina ka tuna Allah duk sa'an da ka ta san mai yin abin da Allah ke so shedan yazo sai hana ka sai ka tuna Allah kai ka tuna Allah to sai ka hada waɗannan guda uku to sa'an nan za ka zamo min zakiri na Allah kasiran wa zakira ba haka bane ba allazi na amanu wa tatma inna qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma innul qulub wa zikrullah yatamassalu fi thalathati umurin الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا البدع الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجمع جماعة وأن تجمع إخوانك والمسلمين تعلمهم دين الله كما أراد الله ورسوله ثم بعد ذلك إذا قمت تريد أن تفعل شيئا غير مرغوب من عند الله تذكر تذكر أن الله لا يحب هذا فتتركه إذا قمت تريد أن تفعل ما يحبه الله يأتي الشيطان ليمنعك تقول لا الله يحبها الله يحب هذا لا بد أن أتغلب عليك أفعل ما يريده الله إذا جمعت هذه الثلاث فأنت من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أما أن كان أوكي تيك رأيي كان أوكي تيك ينشورا كبير بذاك سامو يد أكي سوبا in ba haka ba wanda ya taho mana da addu'o'in da azkarun da menene da menene duk shi ne yake barin gida fa ya bar jin daɗi jin daɗin rayuwa da bacci da menene ya tashi je za shi yaki waje kaza za shi yaki waje kaza za shi yaki waje kaza za shi ya yake su ne don ya zalunce su don ya kwace dukiyarsu a'a za shi ne ya kira su ku zo ku shiga musulunci abinda aka ce kenan umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa min ajabi ma fi zalika isma fa idza qalu zalika asamu minni amwalahum wa dima'ahum wa kaza kaza wa hisabuhum ala allah ashe ba bukatan ya wahal da su yake yi ba ya ce in sun faɗi haka shi kenan ya haramta da cuce su da taba dukiyarsu jininsu menene da menene ya haramta inda suka faɗi kalmar ashe ba ana ya kansu don a cuce su ba ne ba a kansu ake irin na mulkin mallaka ba ba a kansu ake irin na na zalunci ba a'a ana kiransu ne ku zo mu shiga aljanna baki ɗaya ku zo mu shiga aljanna tare an fahimta هذا حديث متفق عليه قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ها؟ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الجيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا أبو هلال وحول السند وقال الشيخ الحسين بن مسعود أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني وأبو أحمد محمد بن أحمد المعلم الهروي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني قال أخبرنا الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال قل ما ختبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أهد له su da yawa manzo Allah yana muna magana sai ya ce la imana liman la amanata lahu babu imani ga wanda ba shi da amana wala dina liman la ahada lahu babu kuma addini ga wanda ba shi da alkawari هذا حديث حسن قال عمر بن الخطاب سيدنا عمر ابن الخطاب يجي لا يغرنك صلاة امرئ ولا صيامه kada ya yaudari da sallan mutum da azumin shi man sha a salla wa man sha a sama wanda ya ga dama ya salla zai yi salla wanda ya ga dama zai azumi walakin la dina liman la amanata lahu babu addini ga wanda ba shi da amana wani zai iya yin sallah zai yi azumi amma in matsala ta amana ta shiga tsakani to ita ce ma'aunin sallah da azumi azumi ke nan قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد ابن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن ابن محمود قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن عبد الرحمن بن شريح المعافري قال حدثني شراحيل ابن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي أكثر منافقي أمتي قراءها yace aktsaru munafiki ummati qurra'u mafi yawancin munafikan al'ummata masu karatunsu qala sufyanu thauri ma shabbatul qari'a إلا بالدرهم الزيف إذا كسرته خرج ما فيه yace ai ban kamanta makaranci ba sai da dirhami wanda yake mara kyau in ka karya shi sai ga ya canza qala abu sulaiman al-khattabi ala qawlihi ayatul munafiq thalath hadha al-qawl inma kharaja ala sabil al-inzari lil mar'i al-muslimi wannan magana ya fito ne saboda suratul da muslimi والتهذير له أن يعتاد هذه الخصال أنا سورة الدشي كذا يسابا دا وإن أبو بوا ما أنا وإن سفوفي دا أكي فدا باوي إن يفارو ما متنسو إيسو بيسوكو آآ آه يزم الآد السكينة فتفضي به إلى النفاق يسو تيتك يشتك النفاق لا أن من بدرت منه هذه الخصال أو فعل شيئا من ذلك من غير اتياد أن إنه منافق أنه منافق ba wanda ya faru so ɗaya ko so biyu ko menene ba a'a bai saba ba amma wanda ya saba ya zama mishi al'ada yana yi to ya zama munafiki kenan an fahimta waruya an alhasani annahu zukira lahu hadha alhadith fa qala yace an rawaito daga Hassan al-Basri an karanta mishi wannan hadisin shi yace inna bani yaquba haddathu fa kadhabu wa wa'adu fa akhlafu wa utminu fa khanu ai an wa annabi Yusuf sun yi wannan abubuwa guda uku amma ba al'adar su baje faruwa ya yauce wan nifaqu darbani yace ai nifaka kashi biyu ne ahaduhuma an yuzhira sahibuhu al-imana wa huwa musirrun lil kufri kal munafiqina na farko mutum ya bayyana musulunci amma yana koye kafirci a cikin zuciyarsa kal munafiqina ala hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda munafikai suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasani kashe na biyu tarkul muhafazati ala hududi umuri dini sirran tarku al muhafazati ala hududin umurin dini sirran mutum ya zama baya kiyaye da iyakokin shari'a a ɓoye yana ketawa wa mura'atuha alanan fa hadha yusamma munafiqan wannan za a ce shi munafiki walakinahu nifaqun duna nifaqin kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun wa inma huwa kufrun duna kufrin an fahimta to sai zo kuma zai fassara maganan bani yaqub dan uwan annabi yusuf wa amma banu yaqub fa kana zalika alfi'lu minhum nadiran wannan abu ya faru ne kadan ba wai al'adar su bace ba su mai da shi tabi'a suna yi ba wa lam yusirru alaihi bal tabu wa tahallalu mimman jadaw alaihi sun tuba suka nemi a yafe musu wa sa'alu abahum an yastaghfira lahum suka nemi ubansu ya nema musu gafara ولم تتمكن منهم صفة النفاق وقول أكثر منافقي أمتي قراؤها فتنشي وأكثر منافقي أمتي قراؤها وهو أن يعتاد ترك الإخلاص في العمل يصاب نجبر إخلاص أتكين أيكي كوما بايا يسمون الله كما جاء التاجر فاجر وأراد إذا اعتاد التاجر الكذب في البيع والشراء la anna nafsa tijarata fujurun ba ana nufin kasuwancin ne fajirci ba a'a ya saba da fajircin a cikin kasuwancin ba wai ai kasuwancin ne abin ba kyau ba bal hiya amrun ma'zunun fihi mubahun fi shar'i ya cika alkawarin sa babul kaba'iri babin da yazo na kaba'irai manya manyan zunubai قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك للي تبس شركة لظلم عظيم ظالم شنيمي جرمة وقال جل ذكره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي جئتم شيئا منكرا عظيما أي كن كاو أبن دي ممونا مركو أي منكرا عظيما والإدد الدواهي الإذام واهدتها إدّة وقال الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات وقال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق كره كش أنكم سبوا صورا تلوج وقال الله سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش waɗanda suke nisanta manya-manyan laifuffuka walfu aiki illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirat qala shaykh al-husayn ibn mas'ud rahimahullah subhanahu wa ta'ala qala akhbarana abu mansur muhammad ibn abd al-malik al-muzaffari as-sarkhasi biha qala akhbarana abu sa'id ahmad ibn muhammad ibn al-fadl al-faqih qala akhbarana abu ali الحسن بن أحمد الخاقاني قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا مهادر ابن الموري قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة قال قال عبد الله يتي عبد الله يتي لما نزلت هذه الآية دوانا آية تسوقوا وتآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم موتدون اشتد ذلك على المسلمين فقلنا أينا لا يظلم نفسه sai ayan ta yi musu nauyi ka ci tuwa ne ne cikinmu bai taba zalintan kansa ba baya zalintan kansa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce sai manzon Allah ya ce musu alam tasma'ullaha yaqulu inna shirka la zulmun azim ai shirka ake nufi ba zalunta kanka da zaka yi ba na abin da bai kai shirka ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه جميعا عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس عن الأعمش وعلقمة هو علقمة بن قيس ابن عبد الله النخعي أبو شبل كوفي مات سنة إهدى وستين قال يحيى بن سعيد هو عم أم إبراهيم وعم الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وإبراهيم هو إبراهيم ابن يزيد النخعي أبو إمران الكوفي مات سنة ست وتسعين وسمي الشرك ظلما لأن أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه aka ce ma shirki zalunci ne saboda asalin zalunci ka aji abi inda ba wajensa ba wa man ashraka faqad wada ar-rububiyya fi ghairi mawdi'iha wanda ya shirka ya aje rububiyya a inda ba wajenta ba wa huwa a'zamu zulmi ai shine babban zalunci kenan an fahimta qala shaykhu al-husayn ibn mas'ud أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي أبو هريرة يجي منزق الله صلى الله عليه وسلم يجي قال الله عز وجل يجي الله مدوك كنسر يجي كذبني عبدي ولم يكن ذلك له باوانا يا قريتاني كما بيداجي هكذا وشتمني عبدي ولم يكن ذلك له amma takdibuhu iyaya amma ƙaryata ni da yayi din nan shine me an ya kula lan yu'idana kama bada'ana yace ba za a mai da mu kaman yadda aka faro mu ba in an mutu shikenan duk duk kafirin duk baturen duniya aqidar sa kenan eh ba ruwan su da lahira ba su san me yasa aka waye halice su ba me yasa aka halice su ba ina suka fito me suke yi a nan in karshe ina za su duk wannan ba shi tsarin su tattalin arziki ake so ya za a yi tattalin arziki ya karfi sanadiyyar tattalin arziki shine ake kera makamai baki daya don ai barazana a kwace da karfi wanda za a kwata ai barazana duk aqidan su kenan wa amma shatbuhu iyaya an yaqula ittakhadha Allahu walada zagin da ya ma Allah kenan wa ana samadu lam alid wa lam ulad ni ne as-samad lam alid wa lam ulad a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alaysa kadhalik wa lam yakul li kufuwan ahadan ba ni da kini ko daya ni kadai na halicci halitta na ni kuma kadai ke tafiyar da al'amarinsu ni kadai zan kashe su ni kadai zan tashe su ranar lahira ni kadai zan yi musu hisabi ni kadai zan kai kowa inda ya dace ba wanda isa ce a ba wanda isa sai Allah jalla wa ala buwa ya gagar misali ke هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق قال قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو أحمد أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى ابن الفضل الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان, سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وواصل وواصل الأحدب عن أبي وائل عن أمر بن شرهبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم ونزلي فيني ونزنبني في جرما قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي أن تجعل لله ندا وهو خلقك لسن يا الله كيني كما شيا حدثيك قال ثم أي سيتي سألنا كما مين qala an taqtula waladaka khashyata an ya'kula ma'ak ka kashe danka dan kar ya ci abin ma'ana saboda tsoron talauci qala thumma ayyun sa'annan kuma wanne ne qala an tuzaniya halilata jarika kai zina da matan makocinka fa unzila tasdiq fa unzila tasdiq qawli قول النبي صلى الله عليه وسلم sai Allah ce wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن محمد بن مسدد عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش وأخرجه عن قتيبة عن جرير عن الأعمش وأخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور والأعمش وعمر بن شرهبيل أبو ميسرة كوفي همداني ومنصور هو منصور ابن مؤتمر أبو عتاب السلمي كوفي مات بعد السو بعد السودان سنة اثنتين وثلاثين ومئة ويقال ثلاث وثلاثين ومئة وواصل هو ابن حيان الأهدب الأسدي كوفي مات سنة عشرين ومئة قال الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله ابن عبد الصمد ابن أحمد ابن موسى الجوزجاني قال أخبرنا أبو قاسم أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي قال حدثنا همير بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم ب... ألا أحدثكم بأكبر الكبائر bazan ba ku labarin akbarul kaba'ir ma'ana laifi mafi girma ba qalu bala ya rasulullah suka ce muna so a faɗa mana qala al ishraku billahi shirka da Allah kai ma'ana kai shirka wa uququl walidaini da saba ma iyaye rashin ma iyaye biyayya qala wa jalasa wa kana muttaki'an sai manzo Allah yana shigire shi tashi zauna kala wa shahadatu zur aw qawlu zuri da shedan zur kala fa ma zala yaquluha hatta kunna laitahu sakat ma'ana al ishraku billahi hukukul walidaini shahadatu zur wannan manya manyan laifuka ne قال الإمام الحسين بن مسعود أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل بإسناده مثل معناه وقال وقول الزوري سيتي وقول الزوري هذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن عمرو بن محمد الناقدي عن إسماعيل بن عليا عن سعيد الجريري وأبو بكرة اسمه نفيء بن الحارث الثقفي سكن البصرة مات وهو مات هو والحسن ابن علي في سنة في سنة ويقال سنة إهدى وخمسين بعد الحسن قال الشيخ الحسين ابن مسعود رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الواهب ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شوبة قال حدثنا فراس فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي الكبائر من يمن ينزنبي الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس لكسن كيد رنسوان كريا هذا حديث صحيح اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة يقتتل الرجل بها مال غيره kai ƙarya kai rantsuwa na ƙarya don ka sami kuɗi ka zalunce shi cikin dukiyarsa ko wani abu nasa سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار وفي بعض الأحاديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقئة معناه أن الله يفرق شم يفرق شمل الحالف ويغير عليه ما أولاه من نعمه وقيل يفتقر ويذهب ما في بيته من المال لوكا يا شكا يا شكا سورة da shaura? eh? minti uku daya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم